بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد تعالى علامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله ابن قدامة يا رسول الله شدا دا أشرن رحمة الله عليه درس من biyu insha Allah a cikin wannan littafi daura da muke gabatarwa za mu tashi a farkon wannan littafi inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi mahmudu karatun gaskiya ɗiba za mu kuma ja za mu saboda daura ce so muke kawai a ɗanyi ta'aliki ne kawai a wuce ba za mu tsaya ba ne mai ta tatata a gaskiya tun da katin aƙida ba sabbi ba ne kawai ja za a yi a ɗanyi ta'aliki a wuce bai zama lallai ba mu tsaya mai ta wasu fassare-fassare saboda ba mu so mai zama biyu so muke Allah taimake mu makaranta abin da ya sauwaka na littafin shi ke malam yace alhamdulillahi mahmudu bi kulli lisan al-ma'budu المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن من شان عن شان جل عن الأشباه والأنداد تنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولكن الحمد لله dukkanin godiya tana tabbata ga Allah al-mahmud bi kulli lisan a ganin wato sai a gwada maka cewa akwai arabiya sai aka ringa maka abin da ake cewa sajai bi kulli lisan fi kulli zaman min ilmihi makan sha'anun sha'anun an sha'an kaga aka dawo kuma jalla anil ashbahi wal andad وتنزه عن الصاحبة والأولاد جميع العباد لا تمثله الأقول بالتفكير تكاغا ونن وني سالوني كدوبا مقدمة قدرنا دا ابن هشام شيما yayi irin wannan su akan samu ko malamai sun yi dama tashi abdullahi alamatu sudan yakan yi wannan malam ce dukkanin godiya tana tabbata ga Allah al-Mahmud abun gode mawa bi kulli lisan ga kowane harshe al-ma'bud fi kulli zaman abun bauta mawa a kowane zamani alladhi la yakhlu min ilmihi makan wanda iliminsa la yakhlu wato iliminsa bi wofinta a wani wuri babu inda ba ilimin Allah wala ya shiga sha'anun an shan wani abu bai shagaltar da Allah daga wani abu a ce ai kaza ya ɗauki hankalin Allah a jalla Allah ya ɗaukaka anil ashbahi wal andad daga wa ce ga irin Allah ko kuma kishiyoyi da sauransu a Allah ɗaukaka daga wannan wata nazzaha an sahibati wal aulad Allah ya tsarkaku daga mata haka daga 'ya'ya sannan kuma ya zantar da hukuncin shi fi jami'il ibad ko hukuncin shi ya zartu daga dukkanin bayi la tubathiluhu al-uqul bit-tafkir sannan kuma hankula ba sa iya siffanta Allah da tunani ko da wahami haka al-qulub haka zuciyoyi la tatawahamu ba sa iya wato wahami wajen riskar waye Allah bit-taswir ta hanyar siffanta Allah laisa ka mithlihi shay'un shi Allah bai da tamka ba za ka ce ba ga wani abu irin Allah huwa sami'ul basir na mai cikakken jini da kuma gani lahul asma'ul husna was sifatil ula Allah yana da sunaye da suke mafi kyawu da sifofi madaukaka ar-rahmanu 'alal arshi stawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما علم الله يا كيوي كومي أحاط علما بكل شيء وقهر كل مخلوق izzatan wa hukma Allah yana sama da dukkanin wato abin halitta wajen buwayarsa da kuma hukuncinsa wasi'a kulla shay'in rahma sannan kuma wato rahamar Allah ta yalwaci komai komai wa ilima da kuma ilimin Allah shi ma yana ko'ina domin Allah ya alamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma mawsufun bima wasafa bihi nafsa Allah na siffanta shi da abin da ya siffanta ma kanshi fi kitabihi al-azim a littafin shi da yake mai girma wa ala lisani nabiyyihi al-karim da kuma a bisa harshen annabin shi wanda yake al-karim su da haka Allah ana siffanta shi da abin da ya siffanta ma kanshi a cikin Ƙur'ani ko kuma annabi annabinsa ɗan aikinsa ya siffanta shi da wannan to kai ma sai ka siffanta Allah da da wannan kenan su da haka ga wannan duka wato sun tabbatar wa Allah wa kullu ma ja'a fil Qur'an dukkanin abin da ya zo a Ƙur'ani aw sahha anil mustafa alaihi salam ko kuma wannan abin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min sifatir rahman daga cikin siffofi na Allah ar-rahman wajaba al-imanu bihi ya wajaba ai imani da shi wa talaqqihi bit taslimi wal qabul haka a karbe shi da miƙa wuya da kuma karbe wa tarku wa tarki ta'arrudi lahu a bar wato ta'arrud bijiroma wannan birraddi ta hanyar a tunkuɗe shi watta'awil ko kuma a murɗa ma'anar shi wattashbih ko a kamanta shi wattamthil ko a ce yayi kama da irin kaza ko a ce irin kaza ana cewa ma ashkala min dalika duk abin da ya rikitar min dalika daga wannan to wajaba ithbatuhu ya wajaba a tabbatar da shi lafzan a lafazi wannan abin a tabbatar da lafazin shi wajaba ta'arrud wa tarkut ta'arrudi li ma'anahu sannan kuma a bar bijirowa ga ma'anar shi a ce wai ai ma'anar shi kaza ne tunda ba a sani ba a'a lafazin a tabbatar da shi cewa Allah na da wannan abin amma me ma'anar shi to a samu ai tarkut ta'arrud kada a ce to ga ma'anar wannan abin wannan ruddu ilmahu ila qa'ilihi sai mu mayar da ilimin shi ga wanda ya faɗa wa naj'ala uhdatahu ila naqilihi mu mayar da fassarar wannan abin ga wanda ya naƙalto shi wa ruddu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yutakhayyalu so da haka a mayar da uhda fassarar wannan da ma'anar shi ala naqilihi ittiba'an li tariqir rasikhina domin kuwa a halin ana bin hanyar wanda suke ar-rasikhun wanda kafafunsu suka zauna fil ilmi alladhina athna Allahu alaihim fi kitabihi wato ga ilimin da Allah ya yi asnallahu alaihim Allah ya yabe su fi kitabi a littafinsa almubin mabayyani bi qaulihi da fadarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa qala fi dhammi mubtaghi ta'wil na'am oki bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kitabihi al-mubin bi qawlihi azza wa jalla ko ko subhanahu wata'ala to kuskure ne daga baki na ce sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi subhanahu wata'ala warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min inda rabbina shine tambihi wa qala fi dhammi mubtaqi ta'wil sannan kuma Allah ya faɗa ga sukar waɗanda suke masu neman ta'awili masu neman sibarna ko su murda ma'ana limutashabihi tanzilihi ga abin da yake ma'anar shi bata a fili ga Qur'ani fa ammal ladina fi qulubihim kenan zaygun fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah faja'ala a wannan aya faja'ala ibtigha at-ta'wili alamatan ala zayg to sai Allah ya sanya neman ta'awili neman fassara da marɗa ma'ana ya zama alama ce ta karkata alama ce ta karkata wa qaranahu kuma ya gwama shi bibtiga'il fitna da wannan neman fitina ne fi dhammi wajen suka da aka yi thumma hajabahum amma ammaluhu sannan kuma aka tugace su ga abin da suka yi buri abin da suka nema wa qata'a atma'ahum aka yanki atma'ahum wato abubuwan da suka yi fata abubuwan da suka nema amma ƙasa duhu abubuwan da suka nufata bi qaulihi subhana da fadar Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kun an yanke masa hanzari kenan gaba daya an tugace su ga abin da suka nema an yanke abin da suke nema din gaba daya tunanin cewa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kun Allah shi ya san hakikanin wannan ma'ana Allah shi ne to sai a bar ilimin wannan abin ga Allah wanda yake azza wa jalla to har yau malam ya ci gaba da cewa qala al-imamu abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal imamu abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ashebani rahmatullahi alai wanda ya rasu 241 fi kaulin nabi game da zancen Allah inna allaha yanzilu ila sama'id dunya inna allaha yanzilu ila sama'id duniya aga Allah yana wato sabkowa ga saman duniya yace da wato lokacin Allah yake sabkowa ya ringa fadar ina masu neman kaza ina mai neman kaza ina mai san kaza ina mai san kaza kamar yadda mun karanta mun karanta wannan a cikin ashabul hadith na Abu Uthman as-Sabuni makamanta ba so Allah yana sabkowa to game da wannan da kuma inna Allah yura fil qiyama lalle Allah za a ganshi a kiyama za a ga Allah kamar Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi kuma hadithin Allah yana sauka a kowane dare shi kuma shi ma hadithin Bukhari ne shi ma dai da Muslim wa ma ashbaha hadhihi al-ahadith da abin da ya kama da waɗannan hadisan dai to me ya kamata gare mu malai ce nu'minu biha za mu yi imani da su abin da ya kamace mu shine za mu yi imani da su wa nusaddiqu biha sannan za mu gazgata su kaga yanzu waɗannan hadisai Allah yana sabkowa babu ruwanka da nu'minu bin nuzul walakin na Allah na'rifu kayfiyatan nuzul ba za mu ce maka ga handa yake sauka ba domin ya bar ma kanshi ilimin sanin ya yake sauka din amma kuma rashin ban mu san yadda Allah yake sauka ba wani kuma bai kore mu tabbatar mashi da cewa yana sauka sannan kuma Allah yurafil kiyama za a ga Allah lahira duk da bamu san ya za a gan shi ba amma za mu tabbatar da cewar za a gan shi da haka nu'minu biha za mu yi imani da wannan wa nusaddiqu biha sannan za mu gasgata wannan bila kaifa ba za mu ce ba ta yaya ga yanda yake saukar ko saukar irin saukar wani a'a wala ma'anan ko mu ga ma'ana duk wannan ba aikin ka bane wala naruddu shay'an minha ba abin da muke mayarwa ba ce kai ba za mu karɓa ba ba za ga Allah ba mu irin na mu'tazila misali wa na'lamu anna ma ja'a bihi rasulu haqqun sannan muna sanin cewa lalle duk abin da annabi ya zo da shi wannan abin yanki wannan abin gaskiya ne wala naruddu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba ma tunkuɗe duk abin da annabi ya zo da shi za mu karɓi wannan abin hannu bibbiyu wala na sifullaha bi akthara mimma wasafa bihi nafsa sannan ba za mu siffanta Allah ba da sama da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi za mu siffanta Allah da wannan abin bila haddin wala gaya babu wani haddi babu kuma wata gaya wata iyaka yanda yanda Allah ya siffanta kanshi ko kuma annabi ya siffanta Allah to a haka za mu tsaya ba za mu siffanta Allah ba da sama da abin da Allah ya siffanta kan shi da shi laisa ka mithlihi shay'un wannan ce fa'ida amma a wannan babi laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir wa naqulu kama qala ce muna faɗa kamar yadda ya faɗa ko wani sifuhu muna siffanta shi bima wasafa bihi nafsa da abin da ya siffanta kan shi da shi la na ta'adda zalika ba ma wuce iyaka ba ma zakewa mu wuce iyaka a'a muna tsayawa inda aka tsayar da mu ƙif haithu wa ƙafal ƙau wala ya buluguhu wasful wasifi siffantawar masu siffantawa ba ta kaiwa ga Allah duk inda wani mai siffantawa da hankali ne irin nasa ko da tunani ko da ilimi to wannan siffantawar ba ta kaiwa ga Allah nu'minu bil qur'ani kullihi muna imani da qur'ani gaba ɗayan shi muhkamuhu wa mutashabihu abin da yake muhkam wanda yake a fili gashi nan karara da wanda yake shi kuma ma'anar shi ta ɓoyu wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi sannan ba ma gusar masa da sifa daga cikin siffofin shi lishana'atin tuni'at saboda wata munantawa da aka munanta a'a ba zai sa mu gusar da wannan sifa ba wala na ta'addal ƙur'an ko wal hadith haka ba za mu ringa wuce iyaka ba muna ƙetarewa game da alƙur'ani da kuma hadithi wala na alamu kaifa kun hazalika sannan kuma ba mu san ba ma sanin haƙiƙani kuna ba ma sanin wato haƙiƙanin zalika wannan illa bi tasdiqin rasul sai fa da gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa tathbitul qur'an da kuma tabbatarwar qur'ani abinda ya tabbatar da haka kada ka wuce qur'ani kada ka wuce hadisi su ne za su yi maka wannan bayanin su baka wannan sifa su gaya maka kun su gaya maka haƙiƙanin wannan abin yadda yake dan idan kada ka wuce su babin aƙida to shikenan kuma ba za ka samu haƙiƙani ba ko ka samu abin da zai gamsar da kai kaga yanzu anan akwai wajibcin imani da gazgata duk abin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin sifofi babu ragi babu ƙari babu haddi babu gaya haka ba za ka ce ba babu kaifa ba ma'anan ba kaifiya ba ma'anan za ka ce ba ga yanda kaza yake haka ce ko kuma ka ce ga ma'ana a'a ahlus sunna la nukayyifu hadhihi sifat ba ma siffanta waɗannan siffofi mu ce ga yanda suke ko kuma iri kaza ne so duka wannan ba namu bane sannan kuma ahlus sunna har iya malam ya ambata mana cewar wajibcin imani da alqur'ani gaba ɗaya dukkanin muhkamin shi wanda ittabaha ma'anahu shine muhkam ma'anar shi ta fita fili da kuma mutashabi shine wanda ya rikitar ko wanda ma'anar shi bata fita ba to shi wannan mutashabihin sai mu mayar da shi ga muhkam liyattabiha ma'anahu dan ma'anar ta fita sai mu mayar da shi ga ga al-muhkam idan har yau bai fitan mana a fili ba to sai mu imani da shi a lafazin ma'anar fa sai mu mayar da ma'anar zuwa ga Allah ta'ala amma lafazin shi za mu yi imani da shi duk da har yanzu mutashabihi ne mun mayar da shi ga muhkami amma dai har yau ma'anar bata fita ba to shikenan lafazin sai mu imani da shi sai mu tafwidin ma'anar zuwa ga Allah ta'ala قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ونرى صدري بيود هلو إكتشوا آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ita na yi imani da Allah haka na yi imani da abin da ya zo daga Allah a bisa abin da kuma Allah haka ya nufata haka na yi imani da manzon Allah da kuma abin da annabin ya zo da shi a kuma bisa yadda annabin ya nufata to kaga nan nan ma akwai imani da dukkanin abin da zo daga Allah littafinsa alama arada wallahu babu ƙari babu rigi a nan wajen ko sauya ma'ana haka duk abin da ya zo shi ma daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na sunna shi ma ga abin da za a mai da shi ne alama aradahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama min gairi ziyada wala naqas wala tahrif babu ƙari babu rigi babu wato sauya ma'ana to wannan ce hanya da magabata suka rayu a kanta malin ce wa qad umirna biliktifa li atharihim wa lihtida bi manarihim wa hudhirna al muhdathat wa ukhbirna annaha min ad dalalat فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة malam ya ce wa qad umirna hakika an umarce mu bil iktifa'i li atharihim mu tsaya mu tsaya an umarce mu da mu bibiyi mu tsaya ga tafarkin su magabatan nan mu bibiyi inda suka tsaya wato umirna bil iktifa li atharihim to wannan shine abin da aka umarce mu sunna za mu bi ta dama wannan wajibi ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhira to da haka sai mu bi wannan tafarkin nasu wal ihtida haka mu nemi shiriya bi manarihim da tafarkin su da hasken su da inda suka dosa wa hudzirna an tsoratar da mu da almuhdathat da bid'o'i abubuwan da aka kaga a cikin addini wa ukhbirna haka an labarta mana an bamu labari annaha min dalalat abubuwan da aka kirkiran nan suna daga cikin bata ne kawai fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annabi yana cewa alaikum bi sunnati lalle ina muku horo da ku yi riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnata halifofina da suke shiryayyu almahdiyina min ba'di addu alaiha bin nawajid ku yi riko da ita da fikokin ku turamin haƙoranku na ciki wa iyyakum wa muhdathatil umur kashidin ku da abubuwan da aka kaga a cikin addini fa inna kullu muhdathatin bid'a dukkanin abin da aka kirkira bid'a ne wa kullu bid'atin dalala haka dukkanin wata bata kuma dukkanin wata bid'a to bata ce wa kullu bid'atin dalala da haka aliktida bihim abin da ake so kenan a yi koyi da su a bi tafarkin su wannan hadithi al-imam abu dawud da tirmidhi ibnu majah da ahmad din sun fidda shi shekul albani kuma ya inganta shi a cikin a cikin sahihul jami to wannan kenan saboda ƙurewa ta lokaci za mu sa anan insha Allah sai mu tashi wa qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله